الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إن من غيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kuma wanda wannan rana da amincewar Allah madaukakin sarki ita ce rana da za mu rufe wannan tafsiri na alkur'ani mai girma na wannan shekara shekara ta hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta yi daidai da shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin nasara yan mishan kuma ya yi daidai yau da ranar juma'a ashirin da hudu ga watan ramadan wanda ya daidai da ranar goma sha uku ga watan uku a lissafin nasara yan mishan muna addu'a abinda muka karanta a cikin wannan shekara Allah ya sa masa albarka idan ba ku manta ba an nemi gudunmuwar marayu don tallafa musu a wannan tafsiri kuma bayan Allah sun ba da gudunmuwa yau ma akwai bayan Allah da suka ƙara kawo gudunmuwa daga cikin bayan Allah da suka bada gudunmuwa a yau akwai nawa properties kamfani ne su haiko marayu da gudunmuwa ta kudi naira miliyan daya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara duke su albarka ya kara musu jari akwai sani ibrahim ya yi ko marayu gudunmuwa naira dubu ɗari biyu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka ka rayu wasu albarka hajiya na didi halima ta yi goma rayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da hamsin allah kai mata albarka kai zuriya ta albarka kai mijinta albarka akwai ishaq salim da Ibrahim ‘yan bukar da Adam Haruna sun aiko mara gudunmar kudi naira dubu ɗari ɗari jumla naira dubu ɗari uku Allah ka saka musu aka rike duke su albarka Adam Haruna yake cewa yi wa mahaifiyarsa addu'a ya Allah mahaifiyarsa in tana da rai Allah ka mata albarka ka sa ta gama da duniya lafiya ka ƙara mata lafiya idan kuma ta riga mu Allah ka lullube ta da rahama Allah ka sa kabarin ta ya zama dausayi daga dausayin aljanna Allah ka ci gaba da kula da 'ya'yanta da zuriya ta bayan rayuwarta akwai Aisha Salihu ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma da turbin zani. Allah ka yi mata albarka idan ta sutu samaraya Allah ka sutu za ta a ranar tashin alkiyama. Masu aiko da taro sisi sun aiko gudunmuwa da suka hada ta kai naira dubu ɗari da talatin da biyar da naira ɗari biyu. ya Allah duk ka san su Allah ka raba su da dauci Allah ka hada su da arzikinka Allah ya kwashe su gaba dai ka zuba aljanna fi dausa ta tashin alkiyama wata na masallaci masu miƙo sadaka su miƙo naira dubu ashirin da biyar duk wanda ya bada wannan gudunmawa Allah ka san shi Allah ka sa aljanna fi dausa zama koma gare shi na tashin alkiyama akwai honorable nafi'u giwa honorable nafi'u giwa ya yi koma da gudunmawa kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka masa alkhairi Allah ka bai albarka to dukiyarsa albarka jumla abin da aka hada tallafi na marayu a wannan rana shine naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da naira ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da nawa da naira ɗari biyu allah ya saka musu da alkhairi baki ɗayansu abin da aka samu gudunmawa na marayu daga farkon ramadan zuwa yau update an samu gudunmuwa ta naira kudi naira miliyan tamanin da hudu da dari takwas da talatin da takwas da dari uku da saba'in da biyar za mu gana maimaitawa miliyan tamanin da hudu da dubu dari takwas da talatin da takwas da dari uku da saba'in da biyar ba a rufe ba ne Allah ya za su gaba da kawo gudunmuwa har zuwa ƙarshen Ramadan na ce muku akwai na da hanguwa ka to yin Allah da sai mai saurin da garo baki daga cikin aikace aikace da kwamitin marayu ta fara wanda da na aka tara mu aka gabatar shine an tara maraya dubu daya da ɗari biyar a wannan masallaci kowane maraya an ba shi shinkafa 35 kg kenan 35 kg guda dubu daya da ɗari biyar wanda ko ciyar sai ta farashin kuɗi naira dubu ashirin da biyar sannan kuma marayun gida ɗari bakwai da hamsin an ba su tunanin zannuwa ko ne da aka siya naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar mata kuma mata ke da maza kuma ba su tunanin shadda su ɗari bakwai da hamsin su ma kowanne ya siya naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar in ka haɗa jumla zai baka naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar sau sau dari bakwai da a sau dubu da dari biyar sannan ko da mara aka bashi kuɗi naira dubu biyar abin da dai muka kashe zuwa wani lokaci kwamiti ta kashe ya kai ne wajen naira miliyan sittin da shida abin da aka kashe da sauran aikace-aikacen su kaya kawo su da abin nan fashejin da sauran abubuwa da ya dace ko miliyan biyu da wani abu haka muka ce muna da rana amma sai dai ranar rariya ce ba ranar su saboda muna da ranar aiki ko muna da ranar kudi ko amma aikin ya fi kudi mai yawa akwai marayu da muka sa a makaranta yanzu haka suna karatu maraya guda ɗari biyar maraya nawa ɗari biyar duk shekara ɗari muke sakawa ɗari biyar ma haka ashirin akwai sanda muka ɗan yi overdose aka ƙara maraya ashirin zama maraya ɗari da ashirin a wannan shekara so wai da marayu ana biyan kudin makarantar su ko da maraya ana kashe masa naira dubu hamsin a shekara da wanda muna da abin sai mun karanta muku a ran da aka gabatar bayan haka akwai wato program da ake yi na auren da marayu auren da marayu marayu kaga ramadan din nan mun yi a nan masallaci da dama daga cikin sun halarta inda muka auren da marayu guda talatin guda ashirin nomar marayu ne amma guda goma marayu ne na musamman waɗanda suka haddace alƙur'ani da girma yanzu sittin tun lokacin da aka fara wannan program shugaba ya ce da zai yi a samu marauniya ta haddace alƙur'ani da girma yanzu sittin a kanta ba ta da uwa ba ta da uba amma na kishi Qur'ani ta tsaya ta haddace Qur'ani irin sittin sannan a zo lokacin da ta isa aure saboda babu ƴan uwa masu ƙarfi da dangi a ce a bata ta kyau ta garariya a ce an rasa da za a aure da ita ba shugaba ya ce wannan ba zai yi ba idan ba ta da iyaye albarkar wannan Qur'ani shugaba ya ce kungiyar izala ita ce iyayen daga wannan lokaci wanda yasa duk shekara irin wayannan marayu akan aure da guda goma na akwai training da ake yi wa abin nan ko marayu na ana yin su kayan daki gaba na su da duk abin da ya kamata har ma a ba su kudaden da za su yi jari su dan fara rike kan su kamin mazajen su ci gaba da fafatawa to bayan wannan akwai program da ake yi na iyayen marayu inda su iyayen marayu ake koya musu sana'a domin idan ka koya uwa sana'a ka dan ba ta jari za ka sha mamaki ita da maraya biyu ko uku sai ga duk suna zuwa makaranta da ya sana'a da take yi da dan jari da take yi tana iya rike su to wannan yana daga cikin aikace-aikacen da suka saura da kwamiti bata kammala ba wannan yasa ku ci gaba da kawo gudunmuwa ku ci gaba da fara gudunmuwa ko da an sha ruwa waɗannan aikace-aikace suna nan a gaban mu kuma Allah madaukakin sarki ya amince za mu yi su duk taron mu nan gaba daya in Allah ya ce yana yana so yau din nan duk ƴaƴan mu su zama marayu akwai da zai ce dan sa ba zai zama marayu ba in Allah ya ga dama yau din nan duk wato ranar shugaba yana ne da marayu na gudu kuwa na kalle su a zaune ka ga yaro ba da kyakkyawa kamar balarabe amma Allah ya kai ubansa gaban ka ga yarinya karama ba da abubuwan tausi ba uba inda san da uba yake da rike yadda yake tattalin kayansa yanzu kuma Allah ya ne ya karbe shi iyayen su nan da aka karba ba wai kuka fi iyayen ba ba gaba da kuka fi su ba babu mun fi su san yadda ake zama a duniya ne shi yasa ba mu je ba Allah ne kawai kira ba Allah yana cewa mu tashi mu tafi za mu so ko za mu so ba to mu kuma sai mu ga sanda muke da rare mai muka yi da za mu tausaya wa wa'annan bayan Allah marayu taimakon maraya yana daga abin da ke sa Allah ya huce ko da ya fushi da al'umma taimakon maraya yana daga abin da ke yaye bala'i daga ƙasa taimakon maraya yana daga abin da ke kawo zaman lafiya a ƙasa taimakon maraya yana daga abin da ya sa kai da yayin da za marayu kuma sai Allah ya taimake su maraya mai rauni ne in ka taimaki mai rauni duk matsayin ka duk girman ka akwai ran da rauni zai same ka ka safa abin tausi ka ga mutum da in ya fito zagayewa ake ana kallon shi ana kan tausiwa wasan sai ka zama abin ban tausi shi da kansa yake sa sai maka mashi da addu'a to kowa akwai san da rauni zai same shi idan ka taimaki mai rauni kai kuma san da rauni zai same ka sai Allah ya ne sai Allah madaukin sarki ya taimake ka wannan ne dalilin da ya sa wannan program na marayu shugaba ya mai da shi doka standing order duk Najeriya ne gaba daya babu inda ake tafsirin wannan kungiya sai ai wannan hidima ta marayu kuma shugaba ya umarci kowace jiha ta yi kwamiti na tallafa wa marayu sannan kuma yi standing kwamiti a mataki na ƙasa waɗanda za su rinka monitoring su tabbatar da wannan harka ta gudunmuwa da taimakon marayu ana yin ta kamar yadda ya kamata shugaba muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ba shakka ana samun irin wannan tunani Allah zai sassauta wa wannan ƙasa. Kuma na fahimci har yanzu dan albarkacin da muke ci a wajen Allah wa'ina ayyuka a gidan da ake yi. Da ba a yi wa'ina an kai da gida ba mu sai inda Najeriya take bayan su. Allah ka gafarta mana. Saboda haka akawun na marayu kamar yadda muka saba karantawa shine 000455 375 shiri. triple zero four double five three seven five three shugaba ya zuwa yanzu abin da aka tara na marayu an tara naira miliyan tamanin da hudu da wani abu bayan Allah kuma na ci gaba da kawo gudunmuwar marayu Allah mai kyau sarki ya saka musu da alkhairi bari mu karanta ta ko aya daya ko biyu mu fassara sannan mu saurari jawabai da shugabanni za su gabata mana a wannan taro. Za وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون الله شو إذا ذكر الناس رهبة من بعد ضراء مسته idan muka ɗanɗana wa mutane rahama da suna cikin bala'i ana cikin talauci ana cikin wahala ana cikin yunwa babu ruwan sama hankali ya tashi ana sai da za a shiga kasuwa ta ɗauri ya buga duniya ta masa ɗauri tantan ta kulle shi ta sama ta kulle shi ta ƙasa ya ji shiga abin ya gagara ai ya rubuta da tara yanzu kowa ya koma wajen wani kowa ya koma zuwa ga Allah Allah sarkin da sai ya tausaya ya ce to a dan da na musu rahama bayan wancan azaba da ana cikin talauci sai Allah ya kawo arziki ha kofofin arziki suka bude kuri na shigowa ta kowane fanni ta kowane gefe kuri na shigowa da ana cikin yunwa yanzu Allah ya kore yunwa arziki ya zo komai ya bukata abubuwa suka yi kyau wato abin da zai ba ku mamaki kar ku ɗauka wannan ɗan adam ne zai tuna da annan nan da ya roƙa ya gode wa Allah ba zai tuna da shi ba dan adam matsala ne maimakon haka ba Allah ya ce za mu makaro da ya yi kina a lokacin da zai fara yi wa ayoyin Allah mage su da sai da yake cikin talauci da wahala kullum yana fasa da shi daga mutum ya daga shirbe na addu'a ko wato wasai talauci na yayewa komai na tafiya da ne wanda ce fara kyaman masallacin wai talakawa ne yawa masallacin yace to ne ba masallacin ba ba a sa ruwan reshina sai ka ji ai shi yasa na yi ba sai ka ce kawai za ka san ce Allah ya kai ka cikin kawai sai fara jin wani talakawa yanzu talakawa ne ke saboda su ma wani sai ke saboda duniya ta yi arziki ya yi in da ba ya neman matan banza yanzu zai fara yanzu ne ne zai fara a shi dama wasu lokaci ne hana shi za ka da kudin da zai baka bai ya kama hotel bai da gina hausin da za a shi yanzu kuwa ga arziki ya zai gobe ya gobe sai ka samu professional masarashi shi yasa akwai wanda Allah ya bashi da talaucin ya hayya mutu shi da alheri a gare shi kar ku ɗauka wani kowa wani alheri ne a wuri shi a hadisul qudusi Allah da kansa yake cewa inna min ibadi man la yashrihu illa al-faqr wa law ajraytuhu la asadahu zalika daga bayi na akwai wanda duniya ba da talauci ba abin zai gyara shi talauci kadai zai gyara shi Allah ya ce da zan bashi kuɗi da lokacin za ka gane kowane kyauta ja ne sai dai ba kai shi rana ba baka ga criminal da ya samu to Allah yana son shi yana son shiga da shi aljanna sai ya hana shi shi kuma ya ci addu'a bawan Allah ya Allah bi da ribu da wasu Allah ce a'a dan lafi yanzu abin da sa baka neman matan banza baka da miliyan ɗari biyu da hamsin kai haske aljanna kake so ka shiga ya Allah miliyan ɗari biyu da hamsin Allah ce uhu yanzu kudin da ka ake gani ban gasa ɗari biyu da hamsin permanent expenses za ka zama masallaci ba mai kara gani ya ga bi da biyu da sana ce a ka gamsa yanzu da tawali ko wani gani assalamu alaikum in ka samu miliyan ɗari biyu da hamsin mutum ka biyu jabbar za ka samu subhanallah karan da ƙanan da ka tafi aljanna ji masa alheri ni dai Allah ya bani Allah ce ba zan baka ba sai ka shiga aljanna da talauci ne ce da laifi to talauci ce murkushe ka ka jijjiga ya danne ka yi kafe cike ya murkushe sai in kaji bala'i ya bala'i ke dole ka rubuta kadara sai mu ganka ga gemu ga sanje ga daga gemu don ga shi wake kana assalamu alaikum ya wani na da zai kana makalla gano kai gado daga gemu don sai ga daya abinda wannan ke gwada maka shi ne me zai alheri a wajen ubangiji Allah shi san me shi yasa abu da shi ne alheri sau da dama burace burace mu na neman mulki na neman matsayi na neman kaza na neman kaza na neman dukiya na neman ba duka burin alheri ba wani lokaci kai da kanka kana zaune lafiya za ka nema wa kan kotai ta hannun za ga mutum ya samu mota ana taya shi murna ana duk garin babu shekka ashe makamar kasa ce sai ya kawo a cikin gidansa da sani ba sai bayan sati nake ta yi guli guli maki ya fly over a ce mene da ake sabuwar mota nan da ya wannan alheri ta sha ta jawo shi gobara da bayyana shiga ke kira da ba shi sauki ba to kullum da ya alheri wajen Allah dan adam yana da matsala Allah ke yana cikin matsala da damuwa ya roƙe mu muka yaye masa idza da bu masaru fi ayatina sai Allah ce kurin da ka ce musu Allah asra'u masara shi yafi gaugawa wajen mai da martani da hankula masa makinci sai Allah ce amma ku yi taka zanzan inna rusulana lalle mala'ikunmu lalle mala'ikunmu yan aikan manzanninmu yaktubu da matan kubura duk abin da kuke kullawa suna rubutawa ke Allah kenan duk abin da ake kullawa Allah yana da shi kar mu shiga cikin daki an kukulla ya za a cutar da wani ya za a yi maganin wani sai mun ga bayan wani ba ma kamar yan siyasa duk inda ga an ji an shiga bikin an kulle su da mata hajjutun su shine mitin ana tahajjudi ana tarawih ana waye ba duka su suke da wannan lokacin ba ko kuma ana ta ana kukulla daki ana ainihin tun daga yanzu za a fara shirya muka daura kaza sai a daura kaza ai ko ba gaba muka karya dole za ta karu a cikin to duk abin da kuke cikin Allah wannan Allah yake malaiku na nan a rubuta Allah yake zai talaka almutalaki yani
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم حافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هذا الكتاب لا يجب عليكم هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تقول حتى لا تسمعوا سره ونجواه يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسلنا فلا ورسلنا عليهم يكتبون أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أرحت إلى ما نوى ورحت كفر بآياتنا وقال لهم كأنما لهم وولدا ونحن غيب أصلا غيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
duka waɗanda tsarin hayar da dama na yaran da mana suna fata mana wannan hayar wanda shi ake cewa tafsirin Qur'an bil Qur'an dan kara ka Qur'an sai mu hanyar da zai tafsirin Qur'an bil Qur'an to da kafin dole ana karanta abin da har biyu yana tafsirin Qur'an bil Qur'an saboda kowa ta gugu ta da dai sai ya ga wani kuma baya ne sai ya rinka kai a ce yi masa da kaya Sawa da zai aka ishe ya mutu ya cika riga da iska. ya gane ba Najeriya yake da rija hankali ba. Allah ya kafa da mu. Abin da wannan ayoyi ke gura mana shi ne duk abin da muka aikata akwai mala'iku da Allah ya aiki. Aikin mala'iku shi ne za su yi suna rubuta abin da muke aikatawa. Idan kuma mala'iku na rubuta abin da muke aikatawa lallai ya kamata bai taka tsantsan. Mu san abin da za mu faɗa, mu san abin da za mu aikata. Za mu rance aya kwana ɗaya za mu karanta mu fasara. Kuma da ran ya karanta aya kwana ɗaya kuma mu fasara. Na, jiya mun yi magana a kan tambayar da muka waɗanda ƙarin gashi. Ko? Ba sa muka tambayar da shi ba saboda ba mu da lokaci. Muka ce masu tokai na ƙarin gashi da kashe babu ruwanka da kirkan annabi gaba da sai sikon da kai ƙur'ani kaɗai sarki a faɗaka. ba ka bukatar annabi ya maka ƙarin bayani a hadisansa kai ka karanta Qur'ani ka fahimce shi saboda ka annabi ya rufe bakinsa kai ka san yadda za ka yi musulunci ko ba annabi bai bayani ba kai ka san ma'anar Qur'ani ko annabi ya fassara maka na ce wai shi kansa Qur'ani nan kai ina ka samo shi ya kai ka samu ƙur'ani ina ka samu shi dan kada kato ya tashi ba da rasa je maka ce sai da ayoyi guda biyu ko alim da ne zai kai kitabu da dai mace da kuma su ba wani sanar kitabu da jinan safai na nake ba na shi to kadan kada kato ya banda jahilci qur'ani da ke tambayar kai na ka samu shi sai ka ja mun aya a cikin qur'ani ai ita wannan aya ce ka samu da cikin qur'ani ko aya ce ka samu da cikin qur'ani ko qur'ani ne ka samu cikin aya ba ba ta ayoyin da ya guda biyu suna cikin a ƙur'anin ya samo su don gwamnati ko kuma ƙur'anin da ya samo a cikin su a su ne ya samo a cikin ƙur'ani ba ƙur'ani da ya samo a cikin ayoyin ba ni kuma ina kalle shi wannan ayar ina ya samo ta ne balle shi mun gaka a cikin ƙur'ani ko ina kalle shi ƙur'ani ina ya samo shi ne ina kalle shi ƙur'ani ina ya samo shi ne kuma sai ya samo ayar da ke cikin ƙur'ani a ita wannan ayar a ƙur'ani ka ganta shi ƙur'ani nake tambayar ka ina ka samo shi saboda shi na kara karni a academic repertus daga yadda kake gane da kiki a makaranta mai wahalar gane karatu shi ne in ka tambaye shi bai ma iya gane tambayar ba nisa an sai ba idan ɗalibi zai iya fahimtar tambaya ai bai dama dama to dan sa da kafi dukkan kancin sa saboda Allah da sai gura masa kaza wani saboda yayi wa annabi zanga yayi wa annabi ku ya sauke annabi daga matsayinsa ya nuna mana annabi kurma ne bai taɓa magana ba sai da ya zo duniya kuma da wanda ya ci amana annabi irin wannan kun sa abin da bai bani haushin hatta mawaƙan jahiliya da shahararru na zamanin jahiliya maganganun su suna nan abinci ko ba ku shirin jahiliya waƙoƙi da yake su rubu kai da mawaƙa da su gano tun jahiliya kamin annabi ya zo amma rifaɗin maganganun su da komai na su ranar aji shekarar da aka ji annabi da ne da rifa komai rifaɗin yana nan aji ya amma wata shi annabi ne to shi ko da daga nan aka yi shi har nan ne ba duniya ba samu magana san ba dai wata shi ya faɗa ba shi abin da yake so sai faranta aya sai shi amma ke da zo sai faranta masa aya sai shi in za a daura aure sai faranta aya sai shi in suna ya taso sai ja aya sai shi in yana gina da matarsa ba ce kori ba sai shi shi ya da zai magana in kuma ka ce ya yi magana amma ba waɗannan hadisan ba ne ai matsalar da sauki ce sai ka kawo mana kace to ga inda maganganun na da suke ya taɓa yin magana kuma ga maganganun a littafin da ga su a rubuce maganganu ne ka koga su musu kiyaye in ka karanta aya ne wajen rage abin kana su mutu a gaba amma sai a taɓa da shi bai bai hanyar to shi yasa Allah ya ji hankilar da kwakwalwar ɗan ƙara ƙasu je mun faɗa muku yadda aka sauka da alƙur'ani ne ko ta sai da aka sauka da alƙur'ani ne ba sannan su wane ne sakataron da suke rubuta ƙur'ani tun annabi yana da ma mutum guda goma a cikin su sannan yaya suke rubutawa yadda annabi da kansa yake supervising yadda ake rubutawa mun yi magana akan tilawar ƙur'ani bitar ƙur'ani da jibrilu yake zuwa kowace shekara annabi masa a cikin watan ramadan mai magana tun zamanin annabi sahabbai da aka sani sun haddace Qur'ani a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam bayan da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani Qur'ani da hali da rubuta shi gashi a ciki amma akwai alarmomi da sun haddace shi muka ga sauran sahabbai kuma kowa da gurgurdan abin da ya samu damar rubutawa tare da annabi ya rubuta wani yana da ido uku a rubuce wani yana da ido wani izo daya wani izo biyar wani bakwai saboda ta rubutun babu a kashin a katako da duwatsu idan ka muku ido ne ke sa wasa sai a tara maka duwatsu kusa da zuwa muri kura ido dai na rubuce a ciki saboda fadin inda za a rika rubutawa ba sai ku gane wannan da jiki a wannan falanki falanki ne fadi sai har ganye in har ganye ya rika rubutu kuma yana da fadi ko ba zai lalace da wuri ba ana rubuta ayin qur'ani a ciki lokacin da aka zo aka yaki ya mama aka kashe mahadatan qur'ani hankalin sai na Umar ya tashi an kashe mahaifin Qur'ani sama da guda 70 a yanki da idan samu sai na Abubakar ya ce akwai hatsari adamomi na mutuwa in suka tsare to kar wani abu Qur'ani ya sabata mu rubuta shi wuri ɗaya ba ku ci bakarra wa ba ku ci zafarra sai na Abubakar ya ce za ka zuka sa da ni aikin da Annabi bai ba zai ba ka ji aka da sunna sai na Umar ya ce a'a wajibi ne wannan da annabi yana da rai ma da zai ai san da yake da rabu ana rubutawa ba a tara shi ne ba saboda ba a gama sauka ba gidan da ya duniya da ta zaɗi da sauka da Qur'ani sannan ko an zama shi ma kitabu shi ba a kan wani an zara ala bai kitabu kitabu an zalikar kitabu da littafi Allah ya kira shi littafi ya kira Qur'ani kira kuma da aka rubuta shi bai shi ba har sai ne gamsar da wa sai da mu kan zama sai shi wallahi abin da ta zo da shi gaskiya ne alheri ne na yadda wa za su sa ya aiki muka ce sai kira zai dubi sa'a mafaɗi da jigar da ya sa aka zane zai da sari saboda irin da fata ke yake da shi kuma aka yi kwamiti zai da sari da hannu da kwamiti aka tafi rubin ma da kan qur'ani aka ce duk wanda ke da qur'ani a rubuce bai ya kawo ma da shi qur'ani ya karanta sannan a ce to ana so a samu ko akwai wanda yake da wannan abu a rubuce wanda ce ga kiran kaza da aka sauka ni na rubuta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gwada da wannan ajiya ne a ce to wanda ke ya rubuta sake samu sai an ƙara samu su mutum guda biyu su zo sun ƙara bada shaida wanda ya zama kwaffa sannan aka yi ne aka rika rubutawa muka ce da haka aka rubuta alƙur'ani ba karo da farko da aka samu kwafi da ƙur'ani mai girma sai zama kwafi yana hannun sai da abubakar saboda shi ne mai khalifa bayan da sau sai da abubakar sai kwafi ya koma hannu ba sai da umar shi ne khalifa bayan da sau sai da umar sai kwafi ya koma hannu ba sallallahu alaihi wasallam kuma yan sayi na wa yadda ke hafsa bin kuma yake so ya fadi qur'ani da cikin to sai dai zo a bashi aran wannan ya kwafa ya dawo da shi to mutanen duniya daga guri da yake kwafi ke ta tashi ba zai ci ba to haka aka ci gaba da tafiya to sai da aka zo zamanin sai da Usman yana khalifa sai aka samu wata matsala saboda musulunci ya yi fani kasashen da za ba larabawa ba ne ba sun shigo cikin addinin musulunci ga kuma Qur'ani bayanin bitaki sannan waɗanda suka rubuta din suna da kayan su a aje wani wajen rubuta wani ya rubuta ayi sai kuma da rubuta fasarar wata kalma to kaga idan ba an samu hadisi ba ba hadisi wani wanda zai dauka kalmar ita ma tana shi ne tana shi Qur'ani misali wani da ibn Sinan ne wani da Bakar Sinan ne to sai ta ibn Jamal ne to sai dan sai wa minan Jamali amma shi jamalin da ya rubuta fasar da ne fasar ibnu to wannan da yasa da aka je yakin Armenia sai Huzaifa yace ana karanta Qur'ani da direct daban daban abin yana nema shi karo da juna sai ce ba zai fa dole ko haɗa kuma duniya gaba daya tunda alqur'ani ya ƙara girma a yi da darajar waɗannan kwamfutan na ƙur'ani a aikawa ƙasashe ya zama da ko'ina an samu ƙwararri cikakke wanda shi za a karanta wanda ya sa ya zama sai na usman ya ba shi wannan shawara sai da wani yake wannan shawara shi da kyau shi da sai na usman ya kira wato zai da bin sabi wanda shi ya yi wancan aiki da ake na farko ya ce to ga abin da muke gudana ne ƙwararri an saukar da shi akan harufa guda nawa akan harufa guda bakwai a rubuta Qur'ani yana duk harfan nan guda biyu kira ne Qur'ani ke dauka ina fara mai cewa to a lokacin da ake wannan haji aka rubuta su to daga nan ne sai da Usman ya sa aka buga wasu copies na Qur'ani su ake cewa masahifin Usmaniya su da masahifin Usmaniya malamai sun saba ya kan guda nawa ne wasu malamai suka ce guda hudu ne aka rubuta daya ya tura sha duk mutane ne sha daga wannan za a rika kufa ɗaya ya tura basra duk mutanen basra daga nan ɗaya ya tura kufa su ma duk mutanen kufa da mutanen da ke wannan area daga wannan kwafi na Qur'ani za a kafa ɗaya ya rike a hannun sa a Madina wasu ma da suka ce kwafi biyar ne akwai kwafi ɗaya wanda ya tura zuwa ina zuwa Makka amma sabanin kwafi da wata wanda ba shi ke da muhimmanci ba ko ma kwafi na wani ne wayannan masakin na Usmaniya suna nan kuma abinda zai baku sha'awa har yanzu maganar da yake da kuwa don fafin na masakin Islamiyya ba ya ko shi yana bai bata ba dan mun je gidan gidan tarihi na na na Saudiya ina ji shugaba a Makka ne ko a Madina muka je gidan tarihi a cikin abin da yawa a cikin abin da aka gwada mana ina ji a sama akwai kwafi na na Rasul Usmani sannan akwai gidan tarihi a cikin Sani ko ina ne dan ma na san akwai wani kofi guda da har yanzu akwai wani zama sai mutum a yanzu da an rama da tun qur'ani zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine muke karanta a yanzu da Allah suwa ne da suka yi aikin tare qur'anin nan wannan yaji wannan har aka iso har qur'ani ya iso wurin da wai sai ta ce duk wa'annan mutanen duk mutanen da yanzu sa ba shi wani Qur'ani a jefa shi to wajen nan ka da ka duka wannan ƙarya ne Qur'anin da aka jefo shi daga sama da bai jefa wa mutane shi ba daga ya samu nashi Qur'ani ne zai baka labarin ayi kaza ayi kaza wajen wasu ayoyi za a sake saukarwa su fada maka ya aka tare Qur'ani har yanzu inda yake kun zuwa wanda yake so zai jefa muku shi wara ne sai ce Buhari ne ce baka da annabi ba Muslim bai taba gani ya za su cikin kabe da kudu sai annabi ya fara kai ba da ka ka ka ka ka fara bari faɗi kalma ɗaya sai da dakata in ka san hidimar da aka wajen sa an Muhammad kai ka san aikin ubangiji da shi ya tsare saboda hadisai suna fasar Qur'ani shi yasa da Allah ya tsare Qur'ani su ma hadisan sai tsare su ina nufin babu hadisi mai rauni da wanda ba mai rauni ba a akwai amma malamai ko su tattace sun wane masu rauni sun wane ingantattu kuma aiki suke yi dare ba rana har kiyama ta daya ba samu da suka yi wani ko abin da ba ku sha'awa shi ne rijal da na qur'ani na me na Qur'ani na qur'ani su ne rijal da hadisi waɗanda suke qur'ani hidima su suke wa hadisan hidima musu da ga annabi ba buhari ne ga annabi ba saboda haka kai yanzu ka fi karfin kai aiki da musulun abin da hadisin da ke cikin buhari ko musulun to bari na haka mana wani abu kaɗan darasi ne mai yawa amma daga bayan sallah za mu za mu za mu za mu za mu ja dai kada ɗauka ɗan ƙarin kafin ta kare sai ya buɗe ko ba umman da kai shi yanzu kun gina kafin guwa ta cikin karfin ta imam muslim imam Muslim malamin shi ne imam bukhari wato duniya ta rage mata ga yan baiwa da Allah ya ba su kwalwa da tsoron Allah ikilafi da hidima wa addini kamar wa'annan matasa guda biyu amma imam musulun shi da almajirwa imam bukhari shi ko imam bukhari malamin da shi ne ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal ya haddace qur'ani shi yana da shekara bakwai a duniya shekara nawa bakwai yana da shekara bakwai a duniya hadisi alkur'ani daga bakar zuwa nan da ya fara hadda hadisan manzon Allah yana bin malamai yana tattaro hadisan manzon Allah yana hada cewa sai da ya haddace hadisi da ka zai kawo maka hadisi da isnadi hadisi dubu ɗari takwas idan ba shi isnadi ya haddace hadisi miliyan ɗaya in ba sai ya sa haka da isnadi ba wannan shi ne Ahmad Ibn Hanbal hafizin Qur'ani shi yana shekara bakwai a duniya. Tun da gare yake wa Qur'ani da hadisi hidima shi ne malamin Imam Bukhari. Ko gane wannan?
na
Shi kuma Ahmad bin Hanbal malamin sa shi ne Imam Nashi. Ka je ka karanta tarihin duniya ka ji wa ake ce Imam Nashi. ya yi da Qur'ani ya yi da hadisi ya yi da hadisi kai na fahimtar da wuce daga daga Qur'ani da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shafa a yau kaga wa ake cewa Imam Nashafi shi ko Imam Nashafi malamin shi ne Imam Malik ibn Anas Imam Malik Imam ibn Anas ya abin shawara فلا يرجع خيبة والسائل da nawaki su alƙali shi ne ba da nake yana da gida ka wata fatawa yake kamar mai fatawa wallahi saboda kulfirin su kan yaran ne sana idan ina da suna da kai da shi suna ba fatawa ba shi hada irin shi saboda kulfirin da yake imam da shi kira shi masanin qur'ani ne masanin hadisi ne masa da sunna akwai da littafin da ta faɗi hadisi ko na ba da sunna wani takarda ta ke zama da gubar mustari masa da cikin wani shi yasa da tashi sai wada malaman fikihu sun sai maka littafin fikihu ne malaman hadisi ko sai maka littafin ne wanda shi zana maka wani irin yanki ne ya ne ya rubuta littafin shi imamu malik ibn anas malaman guda biyu sai karanta da shi malaman malaman guda biyu malaman guda biyu ne manyan malaman sa malami na farko shi ne nafi mauna ibn umar nafi ibn umar mauna ibn umar shi ne malamin shi. Na ce kyauta ta yin kuma shi kuma wani ne malamin shi malamin shi ne Abdullahi dan Umar. Shi kuma Abdullahi dan Umar wani ne malamin shi shi ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malamin shi. Sahabin Annabi ne almajirin Annabi ne gaban Annabi. Jami'a da Bawiya a dan ya zauna ya karatu. wanda shi ne malamin imamu malik na ɗaya na ce mauna ibn umar an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam malamin imamu malik da biyu shi ne abdurrahman ibn gurmus al-ahad abdurrahman ibn gurmus al-ahad shi kuma abdurrahman ibn gurmus al-ahad malamin shi ne abu hurairah shi kuma abu hurera malamin sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu sai muslim ya samu hadisi ingantacce daga malamin sa Imam Bukhari Imam Bukhari ya samu magana ingantacciya daga malamin sa Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal ya samu magana ingantacciya a bari faro daga masama abu hurera a zaman sa annabi ya yi ta aiki ko an farka ta bai bari magana ya gudu ne da ya sai ga wa abdurrahman ibn buruz ana shi ko abdurrahman ibn buruz ana ya ce ga magana da bakin malamin suwa abu hurera sai fada da imamu malamin ibn ana Imam Ali ibn Azan ya ji magana ingantacciya tabbatacciya daga Mansuwa malaminsa wa Al-Rahman ibn Hurmus al shi kuma sai ya gaya wa ɗalibinsa Imam Nashafi Imam Nashafi ya ji magana tabbatacciya daga malaminsa Imam Malik sai ya fara wa ɗalibinsa Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal sai ya fara wa Imam Bukhari sai wani da kare shi wannan magana annabi ne ya faɗi ta sai ya rubuta dan kawai wai sai ga suka ce mana muhalin bai saba ganin annabi ba ya zai yi muka magana ya faɗi magana sai annabi ma da ya ce annabi ya faɗa cewa ya da kunan sai ya annabi ya faɗa da ya ce annabi ya aikata cewa da idan sai ya ga annabi ya aikata wanda ya samu wannan labaran ta hanyar su sun kai da ganin su kuma kai da ganin su ba har zuwa gaba annabi masarfa to kai yanzu aka banza a dan kauye a kan kajira wai sai a bar magana da duk wayan can magabatan suka bara yanzu kai da zaka zaka da mutane bayani to kai wani shege ka gani ya mana wata
sai gina wannan ko shi wata gudun na gani har mai dan ba kasa wannan da wannan wannan da kike da shi ne ranar da yake da wannan shi ba a kasa da daurewa kai wani sai kai karatu wata gina tare da karatu sai ka fita dutta amma mutum kamar an iska jiri to aka hanya kace wai hadisan manzo Allah wai ba yin bukari ne ce wai karanta ai ya rage yin karanta yace haka yace to hadisan da ke sai wasu da haka da hadisan da ke Buhari duk ko da ruwayan da magabatan daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam in ka hada hadisan Bukhari kai hadisan bukari sau uku idan ka hada hada ta harar wani hadisi dubu bakwai hadisan musulun mun hada da musarrar wani hadisi dubu bakwai in ka kira musarrar ba sai ka zama hadisi dubu biyu da wani abu wani wanda shafake karanta shi ko ba ya faɗa shi kuma ga wanda ya isa an akwai wata doka a Najeriya da take a hukunta shi ya faɗi haka wato saboda Buhari bai da gata a Najeriya musulun bai da gata addini bai da gata a Najeriya duk wanda ka zaga yanzu a kan Muhammadu ma da rana cewa dole a yanka da yake zaki shi ya zama liman zama na kota kama ba abin da ke da fara yana jira ba kenan to me ya mamaki kasar da ana ma cewa wai lallai turawa sun shigo yanzu dole duk wata doka da ke da alaka da hukunci da wanda zaki annabi Muhammadu a soke ta yaushe za ku yi mamaki idan wani katin ba za a yi wannan ya zaki ba a ba cewa maka dole ka ban gwamnati ba wannan harka ta ce ba da shafi ba amma ba ko za mu ta ruwa sai ya gani wani ce wannan da yau tana kawo masa masa harfi da ce ya cancanta da ce ya cancanta da ce ban ba san da ya kamata faɗa a kansa ba ya gane cewa zagi ne babu Shugaba ke dole da zo.
ya sauki alhamdulillah rin kan ɗan shugaba tun da majalis na akal